الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin umdatul ahkam da sheikh imam al-hafiz abi muhammad taqiyuddin abdul ghani bin abdul wahid bin ali bin surur al-maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a darasi na 41 ko na 42 mun shiga cikin babun rahani wa ghairi mun karanta waɗansu daga cikin hadisai wanda malam ya koro su a cikin wannan babi a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan hadisi na abdullahi ɗan abbas na بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابن عباس رضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرته بنت رواحة لا أرضى حتى يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبي إلى رسول
نعم فانطلق أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقني على صدقتي على صدقتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم قال لا قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي لفظ فلا تشهدني إذا فإني لأشهد على جور وفي لفظ فأشهد على هذا غيري to shi kenan a waɗansu daga cikin nusakh ɗin za mu ga hatta tushi da yago to wannan ta wajen tashin ita ce wanda take mutafaka alaihi wanda duka abin da ya shafi ruwayatin ɗin nan duka haka ne tunda shi yana yana ma sauka ƙasa ya nuna maka inda zaka samu wannan ruwaya ɗin hadisi na farko a cikin karatunmu na yau shine hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ya ce haƙiƙa jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Al'a'idu fi hibatihi kal'a'idi fi ƙa'ihi, wato dukkan wanda zai koma cikin kyautar da ya yi, ya koma ya tayar da ita ya amshe ta, ko kuma ya koma ya yi amfani da ita, wato tamkar mutumin da ya amai ne kuma ya koma cikin haɗewa amai shi ya koma ya lashe amansa, kaman kare ne ya yi amai. sannan kuma ya koma ya haɗiye amansa ko ya koma ya lashe amansa kamar yadda muka karanta a hadisi na baya wanda kuma mun yi bayani akan halaccin daga cikin bayan Allah wanda ya halitta ya amshe kyautar da ya baiwa wani wanda wannan ya halitta ba za a ce mishi ba tamkar mutumin da ya ɗauki kyauta ne ya bayar kamar mutumin da ya amai ne ya lashe kayansa ko mun tattauna akan wannan to a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga kan hadisin annu'man ibn bashir abu abdurrahman Allah ta'ala ji abu annu'man ibn bashir abu abdurrahman ko abu abdullahi annu'man ibn bashir yardal Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa bashir yace tasaddaqa abi alayya tasaddaqa alayya abi yace mahaifina ya ɗauki wani kaso daga cikin dukiyar shi ya bani sadaka ya yi min sadaka bi ba'd malihi da wani kaso daga cikin dukiyar shi annu'man ibnu bashir wato mahaifinsa bashir ya ɗauki wani kaso na dukiyar shi ya bashi kyauta ya ce wannan sadaka na baka saboda kai yaro ne mai kirki sannan kuma kana da hazaƙa da ƙoƙari faƙalat ummi amratu bintu rawaha sai mahaifiyata amratu bintu rawaha ta ce la'arba ta ce malam bashir wannan kyauta da kai wannan sadaka da ka bai wa ɗana ba zan yadda ba hatta ta shahada hatta ya shahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama har sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zama to shine shaida a kanta har sai ka je ka ka gaya wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya saka hannu akan cewa shine shaida shine shaida akan wannan kyauta din ko kuma ta ce la arda hatta tushhida rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yace bazan ya tace bazan yarda da cewa wannan sadakar da aka baiwa ɗana ba ta zamanto sadaka amshashiya har sai jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta tushida rasulallahi har sai ka sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zamanto shine shaida na wannan kyauta da ka baiwa ɗana na wannan sadaka da ka yi wa ɗana fanɗalaka abi ilan nabi sallallahu alaihi wasallama sai babana ya tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallama liyushihidahu ala sadaqati saboda ya kafa ya kafa shi a matsayin shaida ce akan wannan sadaka da ya doka ya bani sai ya tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bashir ya tafi wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to ya rasulallahi gashi gashi matata iyalina amra na ɗauki waɗan wani kaso daga cikin dukiyata na bai wa ɗanta nu'manu amma ta ce ba za ta yadda ba a matsayin wannan kyauta da na yi har sai na zo na saka ka a matsayin kai ne shaida ko da wani lokaci dai ko da mai rabawa ta raba a ce kai ne shaida faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa annu'uman ibnu bashir ya ce wa bashir ya gaya wa mahaifin annu'uman din sai ya ce da shi a fa'alta haza bi waladika kullihim ya ce shin wannan kyauta da ka ɗauka ka bai wa ɗanka nu'uman shin ka bai wa ‘ya'yanka ga baki ɗayansu kowa daga cikin ‘ya'yanka wannan ɗan dukiya da ka ɗauka ka bai wa ɗanka nu'umanu kowa ya samu ko ku a'a shi kaɗai ne ka baiwa ƙalala ya ce a'a ai nu'umanu ne kaɗai na baiwa shi ma saboda gashi gashi gashi gashi gashi qala ittaqullaha wa adilu baina auladikum ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce to ittaqullaha ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokoki na Allah wa adilu baina auladikum ku yi adalci tsakankanin ƴaƴanku ko ittaqullaha wa adilu fi auladikum ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokoki na Allah ku yi adalci a cikin ‘ya'yanku, kada ya zamanto kun fifita waɗansu a kan waɗansu. Saboda inda a ce, Maza Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin wata ruwa ya ce, Shin kana so a ce dukkaninsu suna yi maka biyayya ko ku a'a ba ka so ya ce, Aya Rasul, ina so kuwa mai zaman yana min kirki ya ce, To kuma kai za ka raka fifita tun daga yanzu, kai babba ka hudo fitina. Yanzu ka kuna tare da da sobanka irin ɗayan kishiyoyi. babanku ya siya wa soban naka moto ya siya mishi sabo dal ruwa da sabo dal aka siyo mishi aka ce kace kai ma a siya maka ya ce a a ba yaro kuma kai karatu kawai yace kace baba shi karatu ne kace ayo shi dan amarya ne to daga rannan daga rannan ina ga yanzu ɗaya umar gida sun fara jin haushin baba an gane ko to yanda kake so ɗiyanka su zamanto dukkaninsu irin da ɗiyan amarya da ɗiyan uwar gida kowa ya zamanto yana kyautata maka ba ka cewa a in ɗiyan amarya ne za su kyautata maka ka amsa amma in ɗiyan uwar gida ne ka ce ba ka so ko to yanda ba ka son wani ya kyautata maka wani ya munana maka to haka nan kuma bai dace ba a cikin ƴaƴanka ya zamanto kana fifita waɗansu akan waɗansu ya zamanto waɗansu sun ji daɗi waɗansu kuma ba su ji daɗi ba an gane faraja abi farar da tilka sadaka shikenan babana sai ya dawo ya ce to malama amratu wannan sadakar da aka baiwa ɗanki kin yi ma yanzu ta tashi ya amshe kashi ya ce bani kuɗi na ta ce ba ga irin ta ba ta ce shi yasa saboda tsoron kala aje sai a biya tafi kuma daga baya a ce ba haka ba shi yasa tun daga yanzu na so dama a yi wa tufkal hanci wa fi lafazin a cikin wani lafazi Ƙala ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Falatu shihidini idan, to in dai har baka baiwa kowa daga cikin ‘ya'yanka ba irin wannan kyauta da ka baiwa Nu'man, to kada ka sa ni in zamanto shaida, kada ka kafa ni a matsayin shaida a cikin irin wannan kyauta ta zalunci. Don fa inni la ashhadu ala jaurin, haƙiƙa ni ba na yin shaida akan zalunci. In dai zalunci ne aka yi aka danne wa wani haƙƙin shi, to ni ba na yin shaida akan irin wannan zalunci. wa fi lafzin a cikin wani lafazi fa ashhid ala hadha ghairi ma'aiki alaihi salatu wassalam yace fa ashhid ghairi ka kafa wani na ya zamanto shaida ala hadha akan wannan kyauta ta zalunci da kai kyauta ta son kai da kai amma ni ba zan zamanto shaida ba ka je kan yanzu can ka samu wani ya zamanto shine shaida amma dai kam ni wannan abin ya fi ƙarfi na tunda dai kayi zalunci a ciki a yasurruka an yakunu fil birri sawa an yakunu fil birri sawa'un indaka an gane ko haka manzo Allah ya ga mishi yace shin zai faranta maka rai ya zamanto wajen kyautata wasu zamanto din ɗaya ne ko yana ce zama ka yace kwarai ka yace to kuma kai ko zaka muna na musu ko yace to ba ruwana na'am وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع shikenan hadisi daga Abdullahi dan Umar yardar Allah ta ƙara tabbata a gare su shi da mahaifinsa Umar dan Khattab radiyallahu anhuma Abdullahi dan Umar yace haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam amala ahla khaybara wato ya ɗoki mutanen khaibar ya ɗoki yahudawan khaibar a matsayin leburori su dinga yi mishi aiki a cikin garaken shi na can khaibar bi shaɗari ma ya kharuju minaha wato akan idan suka yi wannan aikin suka yi noma na garaken nan suka hudda komai da komai za su ɗauki rabin abin da ya fito daga cikin wannan garka ɗin min tsamarin na ɗiyan itatuwa au zar'in ko kuma kayan gona an gane ko bi shaɗari a wani gurin kuma ala shaɗari saboda huruful jar ya tanawa bani wani yana shiga gurin wani an gane ko amala ahla khaybar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya doki yahudawan khaybar wato yahudawa na khaybar ya doke su a matsayin leburori akan abin da ya shafi garaken shi na can khaybar amma kuma ala shatari ma ya khruju minha akan cewa duk abin da aka noma to za a kasa shi gida biyu rabi su ɗauka ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ja rabi min tsamarin ɗiyan itatuwa ne aka samu na dabino ɗiyan itatuwan dabino ne aka samu in an samu ausiki goma to suna da biyar shi yana da biyar in ashirin aka samu suna da goma yana da goma idan arba'in aka samu suna da ashirin yana da ashirin au zar'in ko kuma shuka irin abin da ya shafi kai idan ya zamanto an samu hatsi dame goma to suna da biyar yana da biyar idan an samu dame ashirin suna da goma yana da goma idan an samu dame arba'in suna da ishirin yana da ashirin idan dame sittin aka samu talatin shi talatin da sauransu na'am وعن رافع بن خديج قال كنا أكثر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الذهاب بالورق فلم ينهانا فلم ينهنا نعم الرافع بن خديج رضي الله عنه قال أتوانا حديث أن أمسوش دقى رافع بن خديج yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi rafi ibn khadij ya ce kunna a katsarar ansari haƙalan wato mun kasance mun fi kowa daga cikin mutanen madina garake mun fi kowa garake a cikin mutanen madina kunna nukuril arda mun kasance muna ba da hayar gona hayar garka mu ɗauki garka guda mu bada ta haya idan muka bada ta haya ala annala na hadihi akan cewa hakika wannan kaso wannan yanki na cikin garka duk abin da zai fiddo namu ne walau mahadihi su kuma leburori waɗanda za su yi aiki al'ummal su kuma wannan ɓangaren nasu ne in muka zo sai mu yanka musu mu ce to daga wannan ɓangaren zuwa wannan ɓangaren namu ne mu masu garka masu garaki ko kuma wanda za ku zamanto neman alheri ne kuka zo ku kun zo ku leburanci ko kuma wannan shine naku ku gyara kenan duka kowanne a raka mishi ban ruwa ya raka shan kyau ya yi komi ya yi komi idan aka tashi wancan bangaren naku ne wannan namu ne shikenan farubba ma akhraja ta hadihi wa lam tukhrij hadihi rafi ibn khalid yace so da dama ma za a ga cewa wani bangaren ya fitar da ɗiyan itatuwa yanda ya kamata ya yi kyau amma kuma wani bangaren bai fitar ba yanda ya kamata sai ya zama wani lokacin inda yake nasu leburorin ne ya zama ya yi burtsintsin inda yake na su masu garkan ne ya yi kyau wani lokacin kuma sai ya zama to su na laiburorin ya fi kyau na masu garkal ya yi muni to sai ya zama to a cikin dai abun babu sananneniya fanahana an zalika sai ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya hane mu dangane da irin wannan haya ɗin da muke bayarwa ta garaki wa ammal wariku amma abin da ya shafi ba da hayar gona ko ba da hayar garka da kuɗi shine da azruha falam yana hana ma'aiki alaihi salatu wassalam bai hana mu ba shikenan ka je ka kana so ka noma wata garka ko kana son noma wata gona ka ce a baka haya mai gona ya ce to dama ko bana zan tafi jado ce bani jika 20 ka noma ta shikenan zaka iya doka ka bashi shikenan ka je ka shibge kanka kai komai da komai baɗi kuma ba taka bace dama haya ce aka baka tsawon shekara guda har lo baɗi in kana bukata in ka samu alheri na kirki ka kira ka ce ya ne bana abun akwai shi ko babu ya ce eh akwai amma ya kai kai ka ce to nawa ne za a kara hudu mu ji ce a arba'in za ka bada in ka ji daɗin abin ka gurin da ka sa mai take abin ya yi kyau shikenan sai ka ɗauka haya ce wannan babu laifi na'am ولمسلم عن حمزة بن قيس قال سألت سألت رافع سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماء ماذيانات وأقبل الجداول وأقبى وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به قال المصنف الماذيانات الأنهار الكبار والجدول نهر صغير والجداول هو الجدول يعني to shikenan na ga a cikin a cikin littafin ihkamul ahkama na ibn daqiqil eid al-jadwal wali muslimin wato ga ruwaya ta al-imam muslim an hanzala bin qais wato wannan hadisi an amso shi daga hanzala dan qais yace sa'altu rafi abna khadij na tambayi faffa na rafi dan khadij yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi an kira ardi bizahabi walwariki dangane da abin da ya shafi hayar gona ko garka da zinari da azurfa shin ya halitta mutum ya amshi ya ɗauki hayar gona ya ba da kuɗi ko ya ɗauki hayar garka ya ba da kuɗi ya noma ta faƙala la ba'asa bihi rafi ibn khadij ya ce babu laifi dangane da abin da ya shafi irin wannan mu'amala ɗin inna ma kanan nasu yu'ajiruna sani dai kaɗai mutane sun kasance suna ɗaukan haya ala ahadin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sun kasance yu'ajiruna wato suna ɗaukan haya bima alal maziyanati dangane da abin da yake fitowa akan manya-manyan korunma wato yadda ake a lokacin ma'aiki alaihi salatu wasalam shine idan ya zamanto korama ta biyo ta garkal mutum shikenan sai ya zama to wani ya zo ya ce to wani ina so wani garkata ka bani ita in noma ya ce eh zan baka noma amma duk abin da yake cikin garkalin ni zaka shuka da sauransu kai sai ka ɗauki ɓangaren abin da ya shafi can wajen gindin tafkin nan gindin korama shi zaka rike shi bima alal nati da abin da yake kan abin da ya shafi manya manyan korumma wa aqbalil jadawil da kuma wato abin da yake gindin tabakuna irin abin da ya shafi kelallika irin na kan keli da sauransu akwai wanda suke aikin gara kyana kun san keli to akwai abin da ake sawa a cikin igiya din nan yawara igiya to a wannan lokacin ya ce to kayan da yake cikin keli na shi mai garka ne amma igiya abin da zaka sa a bangaren dama da hagu na igiya wannan shine naka kai ma'aikaci kenan da kuma can bakin korama an gane to a wancan lokacin haka ne suke sai je to mu dai a mahallu shahid din shine namu shine muke bukata amma idan ka sa kaza a guri kaza da guri kaza da guri kaza wannan naka ne arzikinka da in ka samu wa ashiya amina zar'i da kuma wani kaso waɗansu abubuwa daga cikin kayan noma a ce mishi to kuma sai ka ɗauki keli uku daga wancan ɓangaren a ɗan gama mishi da waɗansu kelillika dai to fa ya haliku haza wa ya salamu haza wata shekarar sai ya zamanto wannan ɓangaren ya yi kyau wancan bangaren kuma ya halaka shine fa yahliku hada wancan bangaren ya halaka wannan ya halaka wa yaslamu hada wannan kuma yayi kyau ya kubuta wa yaslamu hada wa yahliku hada wata shekarar kuma wannan wanda bare ya halaka sai ya zamanto shi ya kubuta ya tsallaka rijiya da beban hannu shi kuma wancan ya halaka sai ya zamanto ya ya kwanta dama an gane ko to shikenan falam yakullin nasi kira'un illa hada Rafi ibn Khadij ya ce sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba wata haya da suke yi sai wannan kawai wannan ita ce hayar da suke yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da ya ga yadda sahabbai suke yi kuma gashi ba wani abu wanda yake sananne wata ran a daki hancin wancan wata ran a daki hancin wannan falidhalika zajara anhu to saboda haka nan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar dangane da abin da ya shafi wato wannan cinikayya din irin wannan mu'amala din saboda haka ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi hane game da ita fa amma shay'un ma'lumun rafi ibnu khadija yace amma abu wanda yake sananne madmunun wanda yake abin lamun cewa wanda ka san shi na san shi jika goma jika ishirin jika talatin wannan kowa ya sani in jika ishirin da tara ka bani zan ce sauran jika guda shine wannan ma'alumin mazmunin to duk abin da yake sananne ne kuma lamintacce ne za a damƙa maka ne shi ba wani zancen a ce sai bayan an gama noma in aka fitar a ce za a yi kaza a yi kaza to wannan fala ba asabihi babu laifi da shi babu laifi a yi irin wannan haya din babu laifi ka ɗauki hayar gona ka noma ko ka ɗauki hayar garka ka sa amfanin ka a ciki almaziyanatu wato abin da yake nufi da almaziyanat da yace bima alalmaziyanat su ne al'anaharul kibar wato manya-manyan korunma wanda suke hucewa ta garkar mutum irin wanda ya zama to yanzu misali garkar shi tsawonta ya kai har zuwa dillima ko ya kai har zuwa gaduram ko ya kai har zuwa ɗan ƙazo da sauransu irin dai guraren da ya zama to akwai garake a jikin su tabke kuma babba to wannan babu laifi akan haka nan a wato shine abin da ake nufi almaziyanat kenan amma aljadawil su kuma su ne al'anaharu sigar kenan amma da ke da ya ɗauki aljadawal sai ya ce na harun sagirun shi yasa ya zo da shi mufrad ko da ya ce kuma aljadawil su ne al'anaharu sigar wato koruma waɗanda suke ƙanana ba manya-manya ba to sai ya zama to ya ce aljadwal shi kuma na harun sagirun korama ce wanda take yar karama to wannan shine irin suhurin da ake a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya hani game da shi amma in ya zama to kuɗi ne las za ka bai wa mutum ya sani wannan babu laifi game da yinsa na'am wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu ma qala qada an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama bil umra liman hibat lahu wa fi lafdin man man umira umra lahu wa yaqib wa yaqibihi fa innaha lil ladhi utiyaha la tarji'u lil ladhi a'taha li'annahu a'ta'un waqa'at fihi al-warith fihi al-mawarith
to shikenan an jabir bin abdullahi radiyallahu anhuma hadisi daga jabir dan abdullahi yardal Allah ta kara tabbata a gare su shi da mahaifinsa abdullahi bin haram jabir dan abdullahi ya ce ƙadon nabiyu sallallahu alaihi wasallama bil umra ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi hukunci dangane da abin da ya shafi wato umra ita ce gida wanda aka baiwa mutum ya zauna tsawon rayuwar shi liman wuhibati lahu ga wanda aka bashi ita wato umra shine mutum ya zo shi a matsayin almajiri alhaji ya ce to wannan gidan naka ne matukar rayuwarka ka zauna in dai kana da rai naka ne in kuma ya ce matukar rayuwarka da kuma rayuwar zuriyarka in dai da ranka ko da ran ɗaya daga cikin bayarka to wannan gidan yana nan a hannunku sai dai in wata musiba ta zo ta kurmushe gidan gabaki ɗaya ya zamanto ku duka babu kowa a ciki shikenan zai dawo hannun shi mai shi to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi hukunci game da abin da ya shafi al'umra wato wannan gida wanda aka raya wani daga cikin bayin Allah shi liman wuhibatu lahu ga wanda aka bayar da wannan gidan a gare shi wa fi lafuzin a cikin wani lafazi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man umira umra lahu dukkan wanda aka raya shi dukkan wanda aka bashi gida ya zauna tsawon rayuwar shi wale a kibihi da kuma tsawon rayuwar bayan shi aka ce in dai bayar shi tana nan wannan gida nashi ne to fa inna halil ladhi udiha haƙiƙa wannan gida din ta ta fada hannun wanda aka baiwa ita eh in dai aka bashi aka ce wannan naka ne har bayan ka to ta fada hannun wanda aka baiwa ita la tarji'u lil ladhi a'daha ba za ta koma ba hannun wanda ya bada ta in dai aka ce har bayan shi ko ta koma hannun wanda aka baiwa din li'annahu aba li'annahu aba'un saboda wannan kyauta ce wanda waqa'at fihi al-mawarith gajajjeniya take afkuwa a cikin sa ko kyauta ce wanda gadaddeniya ta afku a ciki saboda baban su ne aka baiwa kyauta sai kuma alhaji ya ce in dai da ranka ko da ran bayar ka wannan gidan naka ne to shikenan ya bai shi har abada yake nufi saboda yana rasuwa wannan baban nasu su za su ci gado yanzu shi kenan in su uku ne sai a raba gida gida uku kowa ya ka iyalin shi ya saka a ciki kuma kowa in ya aihu ka gani dai baya tana ta karuwa sai zaman to gidan ma ya musu gadan watara sai an nemi wani na'am
وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك وليقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها to shikenan وقال جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يتي إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم سندي كدي wato umra wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya halitta ta yi ce wannan mutum idan da ya bayar da ita zuwa ga wani talaka ta kare ba za ta dawo wajen shi ba ita ce an ya kula wato wanda zai ba da gida ya gaya wa wanda zai damƙawa gida a hannun shi ya ce mishi hiya laka wale a ƙibika wannan gidan na baka shi da kuma bayarka na baka shi da bayarka fa amma idza qala amma idan mai gida alhaji ya ce wa wanda zai damƙawa gida ya ce da shi hiya laka ma'ishta wannan gida na damƙa maka shi a hannunka matuƙar rayuwarka ya ce matuƙar rayuwarka to fa inna ha tarji'u ila sahibiha to haƙiƙa wannan gida ko wannan gona ko wannan garka tana dawowa wajen mai ita na asali da zaran an ce wannan wanda aka damƙa wa gidan a hannun shi ya rasu radda ya rasu shikenan gida ta komo hannun alhaji radda ya rasu in alhaji ya rasu to gida ya komo hannun magada an gane ko hannun ɗiyan alhaji kenan saboda ya halitta mai ita ne tsawon rayuwar shi ganin da zaran ya rasu shikenan gida ya tashi ya koma wajen mai shi na'am wa fi riwayatin li muslimin amsiku alaykum amwalakum wa la tufsiduha fa innahu man a'mara umra fa hiya lil ladhi umiraha hayyan wa mayyitan wa li aqibihi shikenan wa fi riwayatin li muslim ko wa fi lafdhin li muslim a cikin wani lafazi na al-imam muslim ma'aiki alaihi salatu wassalam yace amsiku alaikum amwalakum ma'aiki ya ce ku riƙe dukiyoyinku ha kadda ku lalata dukiyoyinku shine ya ce wala tufsidu ha kadda ku lalata dukiyoyinku ku dinga shekar da su a guraren da bai dace ba fa innahu haƙiƙa yadda lamarin yake man a'mara umra dukkan wanda ya bayar da wani gida a matsayin rayuwa ya raya wani daga cikin bayan Allah wani gida ko wata gona ko wata garka to fahiya wannan gida ko wannan gona ko wannan garka lillazi umiraha ta wanda aka rayar da shi ne ita hayyan tsawon rayuwar shi wa mayyitan li aqibihi idan kuma ya koma ga Allah ta'ala ya rasu ta koma hannun bayan shi sune magadan shi kenan
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه wannan hadisi shi kuma an amso shi daga abi huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi a ce haƙiƙa jakadan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, La yamna jarun jarahu, kadda makwabci ya hana makwabcinsa an ya riza khashabatan fi jidarihi ya ɗora kurin shi a saman katangar shi. Kadda makwabci ya hana makwabcinsa ya ɗora kurin shi a saman katangar shi. An gane ko sai dai in katanga taka tana da matsala. Eh, ko ya zama tsohuwar katanga ce ta sha ruwan aka ɗora mata kuri za ta iya mutuwa. ko ya zama to katanga taka ta andirce shi kuma yana wa ya daura maka kuri eh sai ka tamshi ya hakuri zan saya maka talban dirbi eh sai ka dora an gane ku amma dai kada ya mushi wulakanci thumma yaqulu abu hurairata sannan kuma abu huraira radiyallahu anhu yake faɗa ga ɗalibansa tabi'ai yake ce da su mali arakum ana hamuridin yace ya naga kuna masu kau da kai game da wannan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya naga kowa yana kallon dan uwan shi suna ganin cewa wannan abu ne wanda ba zai yi ba tun a lokacin wa yana a yanzu wanda za ga cewa in kai katanga makwabcinka in ya zo zai yi gini shi ma sai ya tashi tashi saboda kada a samu matsala watara an gane ko to tun a wancan lokacin abu hurera ce ya naga kowa daga cikinku ya yi la'asar ya yi likimo yana kau da kai game da abin da ya shafi wannan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wallahi la'armiyan na biha bayna aktafikum ya ce lalle ne wallahi zan yi wurgi da ita tsakankanin kafaɗin kuwa to lalle ne zan ɗora muku yin aiki da wannan sunna ɗin ta ma'aiki alaihi salatu wassalam duk wani wanda yake da makwabci sannan kuma makwabcin nashi ya bukatu zuwa ga ya dora kurin shi a saman katangar shi to kadda ya hana shi ko ya yake cike mai alhurma ya dora sai dai in ya bar shi ya dora to mafsadar da za ta abku ta fi mafsadar da za ta abku kafin ya dora din to shikenan sai ya kira ya mishi mishi bayani ya ce to wani abin da ya sa saboda dai kaza kaza kaza kaza kaza amma yanzu ga jika sha biyar kai kokari ka sai birgi da sauransu a dora maka katanga kenan sai ka dora wannan kintaka ce to to alhaji na gode na gode amma kada ce kai waye shi ma ya wasa mun katanga a ce a ce alhaji gini ne ake mun da zaune ina ga mina da ginin ka ginin banza gare ka cikin gidanka na shiga na muka katanga za ka zo ka dora mun wallahi na kai ka hukuma to yanzu na kai hukunta in kai baka iya bashara ni na kai ka yanzu na kwame ka kada waɗansu haka suke kai tsaye su tsorata talakan ma gabaki ɗaya jini ya fita daga ran shi an gane ko wani lokacin daga alhaji ya ɗan ya ɗan wa mutum jan ido shi kenan kawai mai gida sai gidan ma ya fita daga ran shi ya raka hamle sai alhaji ma ya huta tun daga zai fara tun daga zai fara samun wannan matsala idan kuma inda zai jira to kaga tun daga wannan lokacin ya kamata shi makwabci abokin zama ne sasantawa ake nema a yi da shi ba rikici ake nema a yi da shi ba na'am وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم من الأرض قيد شبر طويقه من سبع أراضين يوم القيامة نعم حديث نقل شيء أتكون wannan babi an amso shi daga nana Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yardal Allah ta ƙara tabbata a gare ta nana Aisha ta ce haƙiƙa jakadan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man zalama min al'ardi da shibrin dukkan wanda ya ci zali na fili ko na gona ko na garka da shibrin gwalgwadon ɗa ne guda ɗaya tal ka san sarai hilinka bakin shi guri kaza amma saboda ka san makwabcinka talaka ne mai karamin ƙarshi shikenan sai ka shiga ka ɗana ta ɗaya biyu uku ka ja ka ce daga nan za ku ja talaka ya zo ya ce wane mana alhaji nan ina ganin gidan naku ai ga kan dutsen ne ce ha ha ha wani ai wani murhu ne lokacin da za a yi kaza lokacin da na zo ni wata rana akwai yara za su yi suya da sauransu suka kafa murhu ana shine kuma dutsen ɗaya ba doke shi ya ce a alhaji ai da ni aka kawo shi ina nan lokacin da za a yi shaidar gidan ne aka haka ya ce a haba yaro ƙarya kake ga gidana nan kaga ƙarshen shi nan wannan horin da kake gani nan ne to shi kawai alhaji kawai ya sani sarai zali ne zai ci saboda yana tunanin wannan gurin ya mishi kaɗan a ce da shi da talaka kowa kare daidai ne dole sai ya ɗan danne talaka ya nuna mai cewa shi talaka ne kuma saboda ana ja in aka je sama ce kai yanzu kai banda mahaukaci kai na za ka yi shari'a da wannan alhaji alhaji me ya gani a jikinka ina abin da alhaji zai ci a jikinka halaka ce ya danne maka gida alhaji da zai baka gidaje sun fi goma dan ya kai hudu kudin gidan naka ma a biya ka je ka siyo wani a wani guri ka gani ga baki ɗaya shi ke na ɓata mutum tsari to duk wanda ya ci zali na ƙasa titi na talakawa ka shigo cikin shi kana tunanin cewa titi ne ko ba na kowa ba ne ka ƙaro gidanka cikin titi wallahi ranar tashin alkiyama sai ka gwammace da ma gidan ka bari duka a cikin titi da ma gidan ka bari duka ka haƙura da shi an gane ku man zalama min al-ardi da shibrin dukkan wanda ya zalunci min al'ardi daga ƙasa fili ne gona ce garka ce ƙida shibirin gwalgwadon ɗani guda ɗaya tal na hannu to ya sani ɗuwi ƙahomin sabai ardina za a yi mai sakandami na wuya da shi za a naɗa mai shi za a cicciɓo shi tun daga ƙasa ta bakwai a ɗora mai shi aka tun daga ƙasa ta bakwai ranar tashin alƙiyama za a ciro mai shi a mai sakandami na wuya da shi irin yadda mutumin da ya hana zakka za a mai da dukiyar tashi ta zama to kumurci na maciji to haka shi kuma duk wanda ya ci zali ya ƙaro titi ya ƙaro gidan shi cikin titi saboda yana ganin cewa titi na kowa ne ba wanda ya sai mishi magana ko ya zo shi ya wani abin da ya da shi kaɗai ne zai moru da shi a cikin titi ya yi wani shago yake sai da kaya a ciki akan titi to wallahi a gobe kiyama sai ya gaya wa Allah ta'ala dalilin da ya sa ya wannan abu saboda ba shi da hujja ko ta bi an gane ku da titi daga ci titi gwanda ka ci gidan wani saboda gidan wani shari'a taku da kai da shi ne ku biyu amma titi shari'ar ba ta mutum ɗaya ba ce za ka zo kai ɗaya ka za kuma don al'umma masu wuce ta gudun su zo su ce Allah yi ga muna mu ne mu ne muke wace ta nan nan ma da za mu huce a kan moto da ni da wani muka yi gosulan a nan muka faɗi saboda gurin ya matse ni zan jagora a ce to shi kenan ɗaya kai ma shi ma wani ya zo shi da mota ce eh ni ma Allah wannan titin da guri kaza da na zo da nan ni ma abin ya ɗan dame ni har na ɓata rai da sauransu sai zama to shari'a ta kama da mutum ɗaya bace kowa ya hudu matsalar shi yana ce to kai yanzu ga mai mota da aka kashe maka bitirkin mota a cikin wannan jin gurin ya kake bukace sallar shi ta kwana goma ta isa a ce to je ka ɗauki a ce ka jara bitirkin naka ya ce tun a duniya na jara shi a ce to ɗauki sallar kwana goma kai ko wancan da aka da aka da kuka dan yi gosulo da ka faɗi da ka goje hannu mai kake bukata ce azumin shi na wata biyu shekara biyu za a ce eh ya ruka ido azumin nan ne shekara 20 kaɗai yana yi sai ayu kai ka taɓa su shi ma wani zai ce to ya Allah ni ma abin ran nayi an yi kaza an yi kaza din ga baki ɗaya su kwashe mishi kyawawan ayyukan nashi daga ƙarshe kuma in bashi da abin da zai tserar da shi daga jahannam shikenan sai a turmuza shi jahannam shi yasa cin zalin al'umma yana da kai girma da a ce ka ci zalin al'umma gwanda a ce zalin mutum ɗaya ne ka ci gwanda ka ci zalin makwabcinka da ka shigo titi kana tunanin ba wanda zai maka magana to sai a gobe kiyama za ga wanda za su maka magana kaga yanzu a gida ne gidan mutum in ka shiga kana shiga da shi za ku fara rikici ko za a yi ta zuwa gaban alkali da gaban sarki da gaban da can halma bariki za a tafi can to gwanda wannan ya fi sauki sama da a ce ka shigo titi wanda ba wanda zai maka magana sai ita gwamnatin ta zo ta kana yin magana zan ce titi naka ne ba na gwamnati ba ne ni ba ya dan gwamnati ne da sauransu to in ta zo ta in ta gani ita za ta murje ko to wallahi in bata zo ba ta murji kai kuma a gobe kiyama za ka dandana kudarka sai ku murzu da kai da ita wa bi hadal qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik